بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya daidai da 24 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya da yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratu ali imran inda muka tsaya daidai aya ta 80 yau za mu tashi aya ta 81 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin tunamu al'urmaka lokacin da Allah madaukakin sarki ya rika alƙawalin annabawa lama ataitukum min kitab duk irin abin da aka baku na littafi wa hikmatin ko kuma hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da ke tattare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunna tabbat za ku yi imani da shi sannan tabbat za ku taimaka masa za ku agaza masa wannan aya tana magana ne akan alƙawalin da Allah ya rika akan kowane annabi daga cikin annabawa cewa kowane annabi ya yi alkawali da Allah maɗaukakin sarki cewa idan wani manzan ya zo masa a zamaninsa yana mai gaskata abin da yake tattare da shi na littafai to ya yi imani da wannan manzan sannan kuma ya taimaki wannan manzan ya taimake sa a da'awarsa ya taimake sa wurin yin jihadi fi sabilillah ina fata mun gani malamai suka ce in an taimaka ma duk wani annabi da zai biyo wani bayan wani annabin na daban to bai yi kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shine cikamakin annabawa kuma jagoran manzanni gaba daya Allah ya rike alkawali kwakwara ga dukkanin annabawa cewa duk abin da Allah ya ba su na littafi duk muhimmancinsa da duk abin da Allah ya ba su na hikima idan wani manzo ya zo musu ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mai gaskata abin da ke tattare da su la tu'minunna bihi tabbat za ku imani da shi ku gaskata shi wala tansurunna kuma tabbat za ku taimaka masa qala a aqarratum ma akhadtum ala dhalikum isri Allah ya ce da manzanni da annabawa gaba daya a aqarratum kun tabbatar da hakan kun yarda kun lazumci hakan wa akhadtum ala dhalikum isri sannan kun riki alƙawalina akan hakan isri abdullahi dan abbas ya ce ahdi alkawali na ake nufi kun rike alkawali na akan hakan kalu gaba ɗayan suka ce a ƙararna ya ubangiji mun rike alkawalinka akan hakan idan annabi ya zo za mu yi imani da shi za mu gaskata shi kuma za mu taimaka mishi qala sai Allah ce da su fashhadu to ku zamanto a matsayin shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin kuma ni ina tare da ku a tare da masu ba da shaida faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya kawar da kai ya bada baya bayan abin da aka yi bayani na wannan alkawalin fa'ula'ika humul fasikun to waɗannan su ne fasikai wanda suka fitar daga cikin shari'a Allah madaukakin sarki kaga wannan aya tana bayyana mana gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa annabi ne manzo ne aikakke daga wurin Allah babu wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni sai da Allah ya ɗauki alkawali tsakankanin shi da wannan manzan cewa idan annabi Muhammad ya zo a zamanin ka kana raye ka yi imani da shi sannan kuma mabiyan ma su yi imani da shi ina fata mun gane kenan kaga ashe Allah ya gaya mu annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa idan annabi ya zo ya yi imani da shi kuma ya wasiya ga mabiyansa cewa idan annabi ya zo kuma ya yi imani da shi wanda ke nuna gaskiya manzancin annabi muhammad ko da kiristoci da siyaka ba la tu'minun nabihi wa la tansuranna kuma kowane annabi sai da ya rike wannan alkawari tsakankanin shi da Allah cewa zai yi imani sannan kuma kowane annabi sai da ya isan mu al'ummarsa cewa idan annabi ya zo ya yi imani da wannan annabi annabi isa ba ka ga mabiyansa ba ba ka ga masu almajiransa ba ya ti min ba'd ismuhu ahmad zai zo annabi zai zo na ƙarshen zamani kuma sunansa ahmad idan ya zo ku imani da shi ku be shi kuma shi da'a kuma shi biyayya ku taimake sa kaga wannan yana nuna cewa lalle annabi muhammad aikakke ne daga wurin allah ko da ko kiristoci ba su hakan ba sai allah ya ce ne أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نعم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين التي أفغير دين الله يبغون ينزون الدين الله ne suke so suke bukata walahu aslama man fi samawati wal ard gare shi ne shi kadai Allah madaukakin sarki aslama man fi samawati wal ard suka miƙa wuya duk wanda ke cikin sammai haka ma duk wanda ke cikin ƙasai taw'an suna masu yarda da miƙa wuya zuwa gare shi bisa ga zabin su wa karhan ko kuma kan cilas wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi ne gaba ɗaya makoma kowa da kowa zuwa ga Allah ne subhanahu wataala imamu mujahid rahimahullahu ya ce atta'i al-mu'min wanda ya biyayya ya risina ya miƙa wuya bisa ga da'a da san ransa shine mai imani wa karhan wanda koyayi bisa ga celas ba da zaɓin kansa ba zillul kafir imamu mujahid ce shine inuwa kafir wa qala yace sujudul mu'min sujudin da mumini za yi ta'i'an yana mai da'a da biya ga Allah wa sujudu zillil kafiri wa huwa kare da kuma sujudin da inuwa kafiri za ta yi tare da cewa shi kafirin yana musan haka baya yarda da butan Allah madaukakin sarki imamun rabe da qabila aliya yake cewa kullu adamiyin qad aqarra ala nafsihi bi anna Allah rabbi wa ana a'buduhu dukkan ɗaya daga cikin banu adam sai da ya tabbatar ma kansa cewa lalle Allah madaukakin sarki shine ubangiji na kuma shine zani bauta ma faman ashraka duk wanda ya shirka da Allah fi ibadatihi a cikin bautar da yake ma Allah fa hadha alladhi aslama karhan to irin wannan shine wanda ya mika wuya ba da sansa ba ina fata mun gane ai kona banu adam daga cikin ɗayan annabi adam sai da ya alƙawari ya yarda cewa Allah kadai zai bauta ma banda Allah ba zai bauta ma wani ba to da ya zo duniya kuma sai ya shirka to duk wanda ya shirka nan bayan ya ɗauki alƙawarin ba zai bauta ma kowa sai Allah ba to wannan shine ya kasance ya yi karhan bisa ga cilas ina fata mun gane wa man akhlasa lahu al-ibada duk wanda ko ya tsantsanta ibada ga Allah madaukin sarki fa huwa alladhi aslama taw'an to irin wannan shine wanda ya mika wuya zuwa ga Allah bisa ga zabin sa bisa ga sansa shi yasa Allah madaukin sarki yake a cikin alqur'ani mai girma walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ga Allah ne shi kadai suke yin sujada duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai taw'an bisa ga zabin su wa karhan ko kuma bisa ga cilas wa zilaluhum haka iniwowinsu bil guduwi wal asal suna yin sujada ga Allah safiya da yamma ina fata mun gani imana haka Allah ya tsara duniya rana ta fito daga gabas ta faɗi daga zuwa yamma ko ya kawo zahi lokacin zahi sanyi lokacin sanyi damana lokacin damana ya sarrafa kaunin yadda yake so wanda ya imani ya yi da'a ga Allah ya yarda da hakan bisa ga cewa bautar Allah yake kuma Allah haka ya ga damar yi wanda kuma bai imani ga Allah ba dole ya tafi a ƙalƙashin wannan abin da Allah ya tsara ko da ko baya san Allah madaukakin sarki bayar da zai zai rayu a cikin zahi bayar da zai lokacin sanyi zai zo bayar da zai damana da iska da makamantansu zaka za su zo ko ya so ko bai so ina fata mun gane inuwar shi za ta dinga zagayawa tana yin sujjada ga Allah maɗaukakin sarki ko da ko yaki haka ba yadda zai shi yasa a nurin Allah maɗaukakin sarki ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun babu wani daga cikin halittun Allah face sai yana yin sujada ga Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke da inuwa daga cikin halittun Allah sai face wannan inuwa tana yin sujada ga Allah shi kaɗai madaukakin sarki ina fata mun gane mai imani yana yi bisa ga san ransa da zaɓinsa da girmama Allah da bautansa wanda ku baya da imani kafiri yana yin hakan ne bisa ga cilas ya so ko bai so shine abin nufi wasu malaman suka ce abin nufi shine da Allah ya ce walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha gare shi ne shi kadai suka miƙa wuya da wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai taw'an bisa ga zabin su wa karhan ko bisa ga kin su malume suka ce anan ana nihin bisa ga kin su bi ma'ana za a cilasta musu ta hanyar yaƙi da jihadi har su zo su musulunta su karɓi musulunci kaga ya aka sa su musulunci ta hanyar mi shi na musu jihadi da yaƙi ko ko su ga abin da ba makawa sai sun musulunta su musulunta kan haka ina fatan mun gane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin haka a cikin alkur'ani mai girma falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikun فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت من في عبادنا وخسر هنالك الكافر هكا قصة تموت فرعون kaga fir'aun ya yi jabberanci ya nuna isa da girma a doron ƙasa ya yi da'awar cewa shine Allah ana rabbukumul a'la ko ba haka ba ya tara mabiyansa ya ce ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku da cewa ko wani Allah ba wanda ba ni ba haka ya da'awa amma lokacin da Allah zai hallakar da shi a cikin teku ya ga mutuwa fili da fili ya ga cewa ga halaka ta zo mishi me yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل lokacin da ya ga hallaka cewa tabbat zai mutuwa sai ce ya yi imani da wannan allan da banu isra'ila suka yi imani da shi ya ce wa ana minal musulmi ni ma kam ina daga cikin musulmi me ya tirsasa shi zuwa ga musulunta wahala tirsasa shi aka saboda ya gami ya ga hallaka ya ga azaba me aka ce mishi al'ana a yanzu ne zaka musulunta wa qad asaita qabl yanzu ne zaka ce zaka musulunta kaga cilas ta sayi mi ya musulunta amma kuma sai ya musulunta a lokacin da lokaci ya kure masa sai ga shiga mutuwa yake neman tuba a wanda lokacin ba a karɓar tuba ina fata mun gane ina kaga akwai mutanen da za a cilasa musu su shiga musulunci ko musulmicin ya amfane su karshe kuma su shiga gidan aljanna kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da hadisi a cikin gantaccen littafin sa hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace ajiballahu min qaumin yadkhuluna aljannata fi salais fi salais ajiballah Allah yayi mamaki game da wasu mutanen da za su shiga aljanna ana jaye da su a cikin sarkoki ina fata mun gane a nan gidan duniya za a yi jihadi a kamo su a matsayin fursunonin yaƙi za a kawo su a daular musulunci a matsayin bayu ƙarshe su musulunta su yi jihadi su kasance wanda za su gida aljanna kaga jawo su akai kan tilas daga ƙarshe zama musulmi alkhairi a gare su yana kaga akwai wanda sau'an za su yi bisa ga zaɓin su da sarrinsu wasu kuma karhan ne za a cilasta musu ƙarshe sai abin ya amfane su yi ma'ana dai duk ma'anonin guda biyu ma'ayat tana ɗaukan wannan ma'anonin guda biyu gaba ɗaya قل آمنا بالله قل النبي كتي مسو آمنا بالله من إيماني دا الله مدوك جنسركي وما أنزل علينا da abin da aka sabkar mana na alkur'ani mai girma wa ma unzila ala ibrahim sannan mun yi imani da abin da aka sabkar mu annabi ibrahim shine suhufa ibrahima wa musa wa isma'ila haka mun yi imani da abin da aka sabkar mu isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbati da jikokinsu gaba da wa ma'utiya musa gidan jikokin yake cin al'asbat su ne mutanen annabi yaqub jikokin annabi yaqub ko ga ƴaƴan annabi yaqub su ne al'asbat ina fata mun gane kenan jikokin annabi ibrahim ne tanda diyan annabi yaqub ne alaihi salatu wassalam wa ma'utiya musa mun imani da abin da aka baiwa annabi musa na littafin at-taura kenan wa isa haka mun imani da abin da aka sabkar mu annabi isa shine injila wan nabiyuna mun yi imani da annabawa gaba daya min rabbihim daga ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambantawa tsakankanin ɗaya daga cikin su dukkan mun yi imani da su dukkan mun yi imani da abin da aka sabkar musu mu ba kamar yahudawa bane ba da muka yi imani da wasu shashan annabawa muka kafirce ma shashan mu ba kamar kiristoci bane ba da suka yi imani da wani annabin daga cikin annabawa suka kafirce mu sauran annabawa ina fata mun gane mu mun yi imani gaba ɗaya da dukkanin annabawa da dukkanin abin da Allah ya saukar musu na littafai shine la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kuma mu a gare shi muslimuna masu miƙa wuya ne ga Allah madaukakin sarki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bukaci ko ya nemi wani musulunci a matsayin addinin da zai bauta ma Allah da shi falan yuqbala min ba za a taba karba masa ba wannan ibada da yake wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi zai kasance gobe al qiyama min al khasirin cikin wanda za su tabi su hasara saboda bai da sakamakon komi a wurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kayfa yahdillahu qauman كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم عن أليهم أولئك جزاؤهم ومنهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مم.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ibn jarir ya fitar da hadisi wanda rijalin hadisin rajal ne ingantattu da ibn hibban da hakim daga abdullahi dan abbas qala ce kana rajulun min al-ansar aslama thumma irtadda wa lahiqa bi shirk an samu na ɗaya daga cikin mutanen madina aslama da ya musulunta thumma irtadda sannan yayi ridda wa lahiqa bi shirk ya koma ga shirka shi ta farko thumma nadima sannan yayi nadama fa arsala ila qaumihi yayi sako zuwa ga mutanansa an saluli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ku je ku tambaya mana manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi halli min tauba shin ina da tuba idan na tuba qala sai yace fa nazalat sai wannan aya ta sabko kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim zuwa waja'ahumul bayyinat والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه سيمتا ناس سكتورا مش ونن ساقون فأسلم سيب مسلم ينردي يبر مسلمتي bayan haka sai ya yi nadama bai shi daɗi ba ya ga cewa shin yana da tuba idan ya niyyar tuba sai tura saƙo zuwa ga mutanensa cewa su tambaya masa manzon Allah shin idan ya dawo yana mai tuba Allah zai karɓa tubarsa to sai Allah ya sabkar da wannan ayoyin dan bayani a kansa da ire-irensa Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da kafaru ba'da imanihim suka kafirta bayan sun yi imani wa shahidu annar rasul haqqun kuma sun shaidi cewa tabbat annabi gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma annabi ya zo musu da mu'jizoji da dalilan da ke gaskata cewa shi manzon Allah ne wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da yake su azzalimai ulaika irin waɗannan jaza'uhum anna alaihim la'natullah sakamakon su shine ta tabbata a gare su la'anar Allah madaukakin sarki bi ma'ana Allah ya kore su daga barin rahamarsa wal mala'ika haka mala'iku la'anar su ta tabbata akan irin waɗannan mutanen wan nasi ajma'in da mutane baki daya khalidina fiha kuma za su dawwama su tabbata a cikin wannan la'ana la yukhaffafa anhum al'azab ba za a sassauka musu azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a musu jinkiri ba ko a sassauta musu illal ladina tabu sai fa wanda suka tuba kaga ayin nan akan sa take illal ladina tabu sai wanda suka tuba min ba'di zalika bayan abin da ya faru a gare su nan yarda da barin musulunci wa aslahu suka gyara halayensu suka gyara ɗabi'unsu fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahimun sannan mai jin kai ne idan ya gafarta maka gobe zai kama ka da wannan laifin da ya gafarta maka sai Allah madaukin sa إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ce innal ladhina kafaru tabbat wanda suka kafirce ma Allah ba'da imanihim bayan sun riga sun yi imani sun mazdadu kufran sannan suka daɗa kafirci akan kafircinsu lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubarsu ba yanda suka so su tuba imam suddi yace fa inda mautihi ana nihin a wurin mutuwar su kenan idan suka so su tuba ba za a karɓa musu tuba idza taba lam tuqbal minhu ko lam tuqbal taubatuhu idan ya nemi tuba a wannan lokacin ba za a karɓi tubarsa ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana ba tuba bace wanda za a karba mu wanda yayi ta game da wanda suke aikata munanan ayyuka ba za su tuba ba sai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayansa a wannan lokacin zai ce na tuba to wannan tuba ba ta amfanin mai ita ina fata mun gane tuba idan aka zo gargara tuba a karbatta ko ka tuba ko ka ce ka musulunta ko ka ce ka yi imani a wannan lokacin ba zai amfane ka ina fata mun gane imamun bukhari ko kahin nan ula Allah madaukin sarki ce lan tuqbala tawbatu ba za a karbi tubar su ba a wani lokaci kenan idan suka zo mutuwa suka nemi su tuba ba za a karɓi tuba su wa ulaika humud dalun irin waɗannan su ne batattu wanda suka bata me ya kai su bata me yasa kuma suka fi muni sama da sauran saboda kaga su sun yi sun kafurta ne bayan sun yi imani sannan suka dada dagewa suka ƙara kafirci akan kafircin suka naci akan kafircin ba su ce za su tuba ba sai dab da mutuwa to irin waɗannan lan tuqbala tawbatuhum ba a karɓa tubarsu innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce wa matu wahum kuffar suka mutu halin kasancewa su kafirai falan tuqba falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ba za a karɓa ma ɗayan su ba cikon ƙasa a matsayin zinariya da zai yi sadaka da ita ina fata mun gane wannan aya dalili da ke nuna cewa kafiri duk yadda ya kokari duk yadda ya ciyar ba zai amfani sa walau da be ko da ku ya nemi ya fanshi kansa kuma gobe alkiyama da cikon ƙasa a matsayin zinariya ba za a fanshi shi ulaika lahum azabun alim irin waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi gobe alkiyama wa malahum min nasirin kuma ba su da wani wanda zai taimake su daga azaba Allah madaukakin sarki Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim hadisin Anas dan Malik annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam kana yaqul annabi ya kasance yana faɗa yuja'u bil kafir yawm al-qiyamah za a zo da kafiri na rattashi al-qiyamah fa yuqalu lahu a ce da shi ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta tabtadi bih shin ba ni labari da a ce kana da kwatankwacin cikon ƙasa a matsayin zinariya za ka iya ba da shi a matsayin fansa a kanka fai kulu na'am sai wannan kafir ya ce iya ubangiji inda a ce ina da misalin ƙasa a matsayin zinariya zan iya ba da ta a matsayin fansa a kai fai kalu lahu sai a ce da shi qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min zalika ai an neme ka an tambaye ka abin da bai kai hakan ba ba kai ba a wani lafazi har sa'artuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam ai na roƙe ka na tambaye ka abin da bai kai hakan ba halin kasance ka kana cikin tsatsan annabi adam Allah tushrik bi Allah tushrika bi fa abaita illa shirk na cewa kada kai shirka da ni sai ka kisi kai shirka da ni an nemi abin da bai kai hakan ba shine kai tauhidi ka kai shirka da Allah ba kai ba kenan kaga da ma zaka bada a matsayin cikon ƙasa na zinariya dan ka fashi kanka gobe na kiyama wannan ba zai amfani ka Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Masruq hadisin Aisha qalat tace qultu ya Rasulullah nace ya ma'aikin Allah Ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin فهل ذلك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين نانا عائشة تتشي يا مأيكين الله ابن جدعان mutum ne a jahiliya wanda ya kasance yana sada zumunci yana taimaka ma na kusa daga cikin dangin shi da 'yan uwansa wa yut'imul miskin sannan yana ciyar da miskini yana ba da sadaka yana tallafi yana taimako fa hal zalika nafi'u shin hakan zai amfane sa gobe alqiyama qala la yanfa'uhu annabi ce wannan abin da duka ba zai taimake sa gobe alqiyama ba zai amfane sa da komai ba saboda me ya mutu yana kafiri duk abin da ya gabatar na aikin alkhairi ba zai samu sakamako ko guda ba auren Allah sannan wannan aiki ba zai amfani shi ba saboda kasancewa shi me kafiri mumuni da musulmi shine idan yayi aiki dan Allah aikin zai amfani su gobe alkiyam amma kafiri da yadda yayi aiki da yadda yayi alkhairi da yadda ya taimaka da yadda ya kula da yara da yadda ya kula da mata da yadda ya kula da magani a likitoci da makamantansu idan ya mutu bai imani ba duk wannan wahalar da ya da taimako ba zai amfani sa da komai gobe da kiyama bai da lada zai iske abin da ya gabatar na ayyuka ya kasance haba'an mansura kura abin sheke wa Allah ke shi mai kare ina kaga sharadin karba aiki shine mi imani imani shi zai sa karba ayyukanka na alkhairi a maka sakamako a kansu sai Allah ya ce lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim Allah ce lan tanalu albir da dai ba za ku taba cimma albirru ba albir kalimatun jami'atun li kulli khisalil khair abinda ake nihi da albir kalma ce guda ɗaya da ta game dukkanin nau'i na dangin aikin alkhairi shine albir sakamako da kuma gidan aljanna da ɗai ba za ku taɓa cimma albir ba ba za ku samu sakamakon aikin ku ba ba za ku samu gidan aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya zuwa lokacin da za ku ciyar daga abin da kuke so kuke kauna ba za ka samu gidan aljanna ba ba za ka kasance daga cikin al'abrar ba sai lokacin da kake ciyarwa daga game da abin da kana sansa kana konas ka taimaka ma marashi ka tallafa ma masu bukata ka ba marayu ka ba mabukata marashi daga cikin abin da kake so na dukiyarka ina fata mun gane in abinci ne ka ba su daga cikin kyakkyawa wanda kana san shi kana kaunarsa in tufafi ne haka kai dukkanin dangi na alkhairi da kyauta da zaka yi to ka yi ta cikin abin da kana son sa kana kaunarsa to yin hakan zai sa ka samu sakamako wurin Allah zai sa ka kasance cikin al'abrar zababbun bayu a wurin Allah madaukakin sarki wa ma tunfiqu min shay'in da abin da kuka ciyar fa inna Allah bihi alim to ku sani lalle Allah masani ne game da wannan abu karami ne ko babba ne mai kyau ne ko maras kyau ne saboda Allah ya sani yana da ilimi game da abin da kuka ciyar kenan zai muku sakamako akan shi gobe na kiyama Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Anas dan Malik kana Abu Talha akthar an-nas akthar al-ansar bil madinati malan min nakhl Abu Talha shine mafificin mutanen Madina ta ɓangaren dukiyar da abin da shafi da bino wa kana a habba amwalihi ilaihi bai ruha sai kasance mafi ƙaunar dukiya a wurinsa shine wata garkarsa da ake ce mata bai ruha wa kana mustaqbilatal masjid sai kasance wannan garkar tana kallon masallacin manzon Allah wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib sai kasance kuma annabi yana shiga wannan garkar tasa yakan sha daga ruwan wannan garkan masu daɗi qala anas radiyallahu anhu anas dan malik Allah ya shi yace falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sabko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da dai ba za ku taba samun sakamakon bir ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuke kauna qama abu talha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam abu talha sai tashi ya garzaya wurin manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wa ta'ala shi fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala ya qul Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalul bir da dai ba za ku taba samun albir ba ba za ku taba samun gidan aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun hasti kun ciyar daga abin da kuke so wa inna ahabba amwali ilayya biruha kuma lalle mafi soyuwar dukiya ta a wurina ita ce wannan garkar da ake ce mata bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukraha inda Allah to wannan garka na bada ta a matsayin sadaka ina fata in samu birrinta kuma ta kasance wurin wani abin tattali da tanadi a wurin Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan garkar faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce bakhil bakhil kalma ce da akan yi amfani da ita don nuna abin mamaki da yabo game da mutanen da ya irin aiki kamar wannan majallan wannan abin da kai zalika malur rabih annabi ya ce to wannan shine dukiya wadda za a ci amfanin ta dukiya mai riba da mai ita zai ci amfanin ta sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara daga ƙarshe ya ce ina ganin abin da ya kamata ka yi abu talha a cikin wannan dukiyar taka ka raba ta a cikin danginka makusanta ya karɓi ko zai yi hakan ya zo ya raba ta tsakankanin makusantan shi da 'yan uwan baban shi kaga wannan aiki ne da aya kai kuma ya ba da mafi soyuwar dukiya a wurinsa mai tsada kuma ya raba ta zuwa ga dangin shi kaga annabi ya ba shi shawara mafi alkhairi in za ka yi kyauta za ka yi alkhairi za ka yi wani bir da ihsani fara da na kusa gare ka ima danginka na jini sai ka samu sakamako biyu sakamakon sada zumunci sakamakon ladan aikin alkhairi da kai ina fata mun gani imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin abu huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace afdalus sadaqa ma taraka ghina mafificin sadaka ko mafificiyar sadaka ita ce wadda aka yi akan wadata kana da wadata kana da raran dukiya abin da ya hau sama ka yi sadaka da abin da ya hau sama karaba mu bayin Allah wal yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun da ke sama shine mafi alkhairi sama da hannun da ke ƙasa hannun da zai badawa yayi kyauta kaga shine hannun da ke sama hannun da ke ƙasa hannun da zai karba ya kama ne to wanda ke sama shine mafi alkhairi sama da wanda ke ƙasa wabda biman ta'ul annabi ya ce to ka fara da wanda kake kulawa da su ka fara da na ƙasan ka bi ma'ana in zaka yi sadaka zaka yi kyauta zaka yi ihsani to ka fara da wanda suke ƙasan ka ka fara da danginka ka fara da makusantanka ina fata mun gane shine Allah ya ce dan tanalul bir da dai ba za ku taba samun sakamakon albir ba ku raske shi ku kasance cikin al'abrar sai kun ciyar daga abin da Allah ya ba ku na dukiya kuma wanda kuke so ina fata mun gani wanda ran kake so daga cikin dukiyarka sai ka bada daga cikin shi hakan ya gaskata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shayin hakan mutum yana da wani abu yana san shi yana kaunar shi sai zo ya bada shi dan ya dace da falar da ke cikin wannan aya da lan tanalu birra حتى تنفقوا مما تحبون سألة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين malaman tafsiri suna ambatawa dangane da wannan aya ko wannan ayoyin meye sababin sabgarsu wasu malaman suka ce manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce mai yahudawa lokacin da yake tattaunawa da su sai ce musu ni kam ina akan addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai wasu shashi daga cikin yahudawa suka ce yaya za a yi kai da'awar cewa kana tare da annabi Muhammad annabi Ibrahim akan addininsa kake alhalin kai kana cin naman raƙumi da nunan raƙumi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace da su yo ai hakan ya kasance halal ne akan annabi ibrahim shi ya samu ma muke halatta naman raƙumi da nonon raƙumi sai suka ce a'a dukkan abin da kuka ga mun waye gari a yau muna haramta shi to ya kasance haramun ne tun zamanin annabi no da kuma zamanin annabi ibrahim ya zuwa wannan lokacin namu sai allah ya saukar da wannan ayoyin domin ya karyata su ya fallasa su akan abin da suke da'awa na karya allah ce kullu ta'ami dukkanin dangin abinci da ake ci kana hillal libani isra'il ya kasance halal ne ga banu isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abinda isra'il ya haramta shi akan karan kansa bi mana dukkanin nau'in abinci dukkanin dangin abinci ya kasance halal ne akan annabi yaqub alayhi salatu wassalam saboda shine isra'il ma'ana isra'il shine mai bauta Allah madaukakin sarki illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai fa abinda isra'il annabi yaqub ya haramta ma kansa kenan dukkanin dangin abinci halal ne ba kamar yadda ku yahuda kuke da cewa dukkanin abin da kuke haramtawa a yau haka yake tun zamanin annabi ibrahim Allah ya karyata su ina fata mun gane min qabli an tunazzala at-taura tun gabanin a sabkar da littafin at-taura duk abin da ke halal ne wancan lokacin halal ne in ka ga haram sai abin da shi annabi yaqub ya haramta ma kansa kamar yadda wasu malamai suka ce annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya haramta ma kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi sakamakon wani alƙawli da ya duka tsakankanin shi da Allah yana fama da wata rashin lafiya da ya ce ya Allah in na samu lafiya ba zan daɗa cin naman raƙumi ba ko kuma nonon raƙumi ina fata mun gane kenan in ba haka ba da annabi yaqub yayi dukkan nau'in dangin abinci halal ne akan banu Isra'il sai abin da ya zo na cikin attaura bayan saukar da attaura ne aka haramtar da ababe da dama akan ku ko Yahudawa kuma sakamakon wuce iyawarku sakamakon wuce iyakarku da sakamakon zalunci ku ina fatan mun gane kenan ba wai duk abin da aka haramta muku ku Yahudawa ba a yanzu sakamakon ta'addancin ku da zaluncin ku shine aka haramta ma annabawan da suka gabata da mabiyansu a'a ko an haramta muku ne saboda me zalimcinku da ta'addancinku su kuma sai aka halatta musu hakan annabi da sahabban shi an halatta musu hakan sakamakon da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki ko kuma an haramta muku hakan ne sakamakon me zalimcinku da wuce iyakarku da ta'addancinku ina fata mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki a wani yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira an haramta musu ababe da dama saboda mi zaluncin su to ba duk abin da aka haramta muku ne aka haramta mu annabawan da suka gabace ku ko ku annabawa da mabiyansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da mabiyansa ba haramta musu ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan Allah yana marar mai da musu martani yana karyata su qul yace annabi kace da su fa'atu bit tawrat ku taho da littafin attaura fatuluha ku karanta littafin in kuntum sadiqin in har da gaske kuke cikin abin da kuke da'awa cewa da abin da aka haramta muku shi an haramta mu annabi ibrahim shi ku kawo attauran mu karanta maga tsakanin mu da ku suwaye makaryata faman iftara ala allahi alkadhib Allah ce duk wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah madaukakin sarki min ba'di zalika bayan wannan bayanin da ya gabata fa'ula'ika humus zalimun to waɗannan su ne azzalimai ƙulka ce da su sadakallah Allah maɗaukakin sarki ya yi gaske a cikin shari'arsa Allah maɗaukakin sarki ya yi gaske a cikin abin da yake ba da labari fattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi addinin annabi ibrahim kasancewa shi hanifan ne mai karkace ma duk wani addini wanda ba na Allah ba zuwa ga addinin Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wa ma kana minal mushrikin da ɗai annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba wasu malaman suka ce wannan aya tana magana ne akan yahudawa lokacin da suke yin musu ga annabi musa da annabi isa alaihi salatu wassalam kasancewa wai akwai wani abin da da haram ne yanzu aka halatta shi bi ma'ana suna ganin babu nasku a cikin addini bi ma'ana babu ai wani hukunci daga baya Allah ya shafe sa shari'a guda ce yadda ta zo tun farko haka za ta kasancewa har yau sai Allah ya ƙaryata su nawa ne daga cikin hukumce-hukumcen da Allah da ya azama wasu ya haramta wasu daga baya kuma yi ya shafe su ya halasta ma wasu shi yasa annabi Isa alaihi salatu wassalam da ya zo wurin su me ce wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne dai in halasta muku wani shashin abin da mi aka haramta muku shi kaga ashe in an halatta muku abin da aka aka haramta muku an shafe hukuncin haramci zuwa ga mi zuwa ga halacci kenan addini akwai nasu a ciki kasancewa akwai nasu a ciki baya nuna ba addinin Allah bane kamar yadda su Yahudawa suke da'awa ina fata mun gane sai Allah ya ce inna awwala baitin wud'a lin inna awwala baitin wud'a wudi
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka lalle farkon daki da aka aji a duran ƙasa dan mutane lallazi bi Bakka shine wannan masallacin da ke garin Makka shine masallacin Ka'aba hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim hadisin Abi Dharr qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tambayi annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi an awwali masjidin wudi'a fil ardi dangane da farkon masallaci da aka fara ajewa a doron kasa ko da aka fara ginawa a doron kasa qala sai annabi yace al masjidul haram shine masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba shine farkon masallaci da aka fara ginawa a doron kasa qultu thumma ayyu sannan nace ma annabi sannan bayan shi sai wani masallaci قال المسجد الأقصى سي النبي يتشي مسلا قدس قلت كم كان بينهما sai na ce ma annabi nawa na ratan shekaru ke tsakankanin masallacin Ka'aba da masallacin Qudus qala 40 aman sai annabi ya ce shekara 40 ke tsakankanin su thumma al-ardu laka masjidun sannan annabi ya ce ka sani ƙasa gaba ɗayanta a matsayin masallaci take a gare ka fa haythu ma adrakatka sala fa salli a duk lokacin da sallah ta riski ka kai sallar ka a ko ina kake dan ƙasa a matsayin masallaci take wannan aya da wannan hadisin suna nuna farkon masallacin da aka fara gina a doron ƙasa shine masallacin Ka'aba mai biye masa shine masallacin Qudus rata shekaru da ke tsakankanin su shekara 40 shine lallazi bi bakkata wanda yake a bakka bakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka ina fatan mun gane ɗaya ne daga cikin sunayen makka imamu mujahid ya ce bakka hiya makka idan aka ce bakka to ana nihin makka duk guda ne ma'anarsu guda ne wakila wasu malaman suka ce summiyat bakka li'annaha tabukku a anaqa zalamati wal jababira an ce mata bakka ne saboda tana kifar da wuyan duk wani zalimi da mai jiji da kai abdullahi bin zubair ya ce lam yaqsidha jabbarun qattu bi su'in illa wa qasahu Allahu azza wa jalla bi ma'ana babu wani mai jiji da kai da zai fuskanci ɗakin Ka'aba sai Allah ya walakanta shi subhanahu wa ta'ala waqila wasu malaman suka ce bakka mushtaqatun min al-bakk wa huwa al-izdiham an ce mata bakka ne dan an ciro ta ne daga al-bakk ma'ana al-bakk shine al-izdiham cunkoso abin da ke faruwa na cunkoso lokacin da mutane suke aikin dawafi da makamantansu shi yasa ake ce ma wurin bakka wasu malamai suka ce sumiyat bidhalika lizdihamin nas fi mawdi'i tawafihim imam qatada ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce amma makka ce mata da aka yi sunan makka sumiyat bidhalika li'annaha tabukku man zalama fiha ay tuhliku an ce mata makka ne saboda tana kifar da duk wanda ya zalunci a cikinta ta hallakar da shi ina fata mun gane wasu kuma suka ce an ce mata makka ne saboda karamcin samun ruwa a wurin bi ma'ana dai bakka ɗaya daga cikin sunayen makka ne wasu malaman suka ce bakka ana nihin ɗakin ka'abar da kansa wasu malamai suka ce makka ana nihin garin gaba ɗaya garin makka bakka kuma daidai masallacin kenan na harami wanda sunayenta ya zo da dama a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda yanzu muka ji bakka lallazi bi bakkata ko haka ya zo da sunan makka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce huwa allazi kaffa wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kaga Allah ya ambace ta da sunan makka a daidai wannan wurin haka Allah ya ambace ta da albaitul atiq kamar yadda yace wal yatawafu bil baitil atiq haka Allah ya ambace ta da albaitul haram kamar yadda yace ja'alallahu al-ka'bata albaitul haram qiyaman lin-nas haka Allah ya ambace ta albaladul amin Allah ya ce wa hadhal baladil amin haka Allah ya ambace ta ummul qura ko wa hadha litunzira ummul qura wa man hawlaha wannan duk sunaye ne na makka Allah ya ce mubarakan wuri ne wanda ke kwashe da dimbin albarka wa hudan da shiriya lil alamin ga halittu gaba daya fihi ayatun bayyinat a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu makamu ibrahim daga cikinsa akwai inda annabi ibrahim ya yi tsaye lokacin da suke gina ka'ab wa man da kana amina duk wanda ya shiga a cikin ɗakin ka'aba ko a cikin area ka'aba kana aminan to ya zamanto wajibi ne a amintar da shi ya kasance cikin amintattu ta yadda ba za a zubi da jininsa ba ba za a bige sa ba za a walakanta sa ba walillahi ala nasi hajjul bait lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta ma mutane hajjul baiti su je su hajjin ɗakin sa su sabke farali na aikin hajji man istata ilayhi sabila ga duk wanda Allah ya sauƙaƙa mu hakan kuma ya bashi damar yin haka kenan Allah ya wajabta aikin hajji akan mutane ga duk wanda Allah ya ba sa dama kuma ga yana iya hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira qala abu huraira yake cewa خطبنا رسول الله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا من هدوبا سي النبي يتشي أيها الناس يا كومتاني قد فرض الله عليكم الحج فحجوا حقيقة ألا يا فرلن تامك حجي فحجوا كجيكو يحج فقال رجل سيونا متن يتشي كل عام يا رسول الله أدكني شكراني ألا يا فرلن تامن حجي يا من زن الله fasakata sai annabi ya kyale shi kuma bai gushe ba yana maimaitawa annabi a duk shekara ne Allah ya faranta mana hajji annabi ya shiru ya kyale sa sai da ya maimaita hakan su uku faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya tsira da mun Allah subhanahu a gare shi yace law qultu na'am la wajabat wa lamastata'tu da na ce eh da ta wajaba kuma da ba za ku iya yi ba ina fata mun gane kaga ya matsa ya nace annabi a duk shekara ne ya waje ba mu yi haji annabi ya shiru ya kyale shi ya rasulullah a duk shekara ne ya kamata mu je mu yi haji ya waje ba a gare mu annabi ya kyale sa ya ƙara maimaitawa ya manzon Allah ya waje ba a gare mu ne a duk shekara mu je mu yi aikin haji annabi bai ce masa komai da ƙarshe annabi ce wallahi da na ce eh da ta waje ba a gare ku kuma ƙarshe ba za ku iya yi ba ina fata mun gane annabi ya ce wala mastata'tum da ba za ku iya yi ba ثم قال سي النبي يجي ذروني ما تركتكم كبرني أكن أبند نبركم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فسني بابا أبند يحلك الدون لسك قباتيكم sai da yawan tambayoyin da suke yi da kuma saba ma annabawansu da suke fa idza amartukum bi shay'in annabi ce idan na fore ku da wani abu fa'tu minhu mastata'tum ku yi kokarin jema abin nan da na umarce ku gwargwadon iyawarku wa idza nahaytukum an shay'in fad'uhu idan na hana ku game da wani abu ku bar wannan abu shine kawai ake nema gare ku amma yawan tambaya irin wadda ba ta da wata fa'ida ko amfani ba ta ku bace ba sannan ku daina saba ma annabawanku imam hakim ya fitar da hadisi da, da sanadi mai kyau hadisin anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su'ila an qaulillahi azza wa jalla an tambaye annabi game da ma'anar faɗa Allah maɗaukakin sarki manistata'a ilaihi sabila wanda Allah ya sauƙaƙa mu hanyar me ake nihi da wannan aya faqila aka ce da annabi masabilu menene hanya qala sai annabi ce azzadu war rahila shine guziri da dabbar da zaka hauta kai ka aikin hajji shi ake nihi man istata'a ilayhi sabila yanan kaga duk wanda ke da guziri sannan yana da abin da zai hau ya biya kudin jirgi a zamaninmu na yanzu hashi ta waje ba gare shi sannan kuma ya samu daman ya ce hashi yana daga cikin manista ta'a ilaihi sabila ina fata mun gane shi yasa alistita'a kenan ta kumshi abubuwa kamar haka wurin malamai na farko lafiya ta gangar jiki sihatul badan na biyu amnut tariq ya zamanto hanya akwai aminci a cikinta babu 'yan fashi da suke tsare mutane ko da yaushe wurin kai kawo wurin amshe masa dukiyoyinsu ko kuma raba su da rayukansu ina fata mun gane sannan babu wani yaƙi da ake yi tsakankanin wata ƙasa da ƙasa da dole sai kun biyo ta ƙasar guda idan kaga idan kasancewa akwai yaƙi ko kuma hanya babu aminci akwai 'yan fashi da 'yan bindiga suna kashe mutane suna karɓa dukiyarsu kaga har yau kai baka daga cikin manista ta'a ilaihi sabila sau da hanya ba ta da kyau ina fata mun gane sannan na biyu milku zadi war rahila ya zamanto ka mallaki guzuri wanda za ka yi amfani da shi tun daga lokacin da ka ɗaga ya zuwa lokacin da za ka je ka kammala aikin hajji sannan kana da abin hawa in wannan lokacin namu ne kenan kana biye da za ka biya kuɗin jirgi a lerutu da zai kai ka ka je ka yi aikin hajji sannan na hudu game da mace zamanto akwai muharraminta wanda zai raka ta da yi aikin hashi ina fata mun gane dalili da ke nuna cewa sai da lafiya ake tafiya aikin haji hadisin da ya zo a cikin bukhari da musulun hadisin abdullahi dan abbas wata mata daga cikin kabila khaf'am qarat ta ce ya rasulullah ya ma'aikin allah inna abi adrakatu adrakatu faridatullah lalle babana farilla Allah ta riske shi fil hajji lokacin hajji shaykhan kabira gashi kuma ya manyanta ya girmata ta fuska shekaru la yastati an yastawi ala rahila baya iya zamna ya daidaita akan dabbar da za ta kai shi dan yi aikin hajji fa hujja anhu tace zan iya masa aikin hajji qala hujji anhu sai annabi ce eh je ki masa aikin hajji a kasancewa shi ya manyanta ya girma sosai ta yadda bai iya hawar raƙumi kaga tsufa ma nau'i ne nami rashin lafiya wanda ya manyanta ya tsufa ta yadda bai iya hawa abin hawa bai iya yin tafiya bai iya tashi tsaye kaga aikin hajji zai wahala a gare shi wannan kaga kasancewa bai da lahiya ba wajibi ba ne a gare shi akan ya je aikin haji sai in wani zai je ya masa a madadinsa kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi ina fata mun gane sannan dalilin da ke nuna sai da amincin hanya ake ta aikin haji bi ma'ana babu yan fashi akan hanya ko daular da za ku ketara ku je kasar saudiya don ku sauke faralin aikin haji ya kasance babu wata daula tsakankaninsu da take yaƙi da zai hana ku je ku yi aikin haji fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la darara wala dirar man darra darrahu Allah wa man shaqa shaqahu Allah babu cuta babu cutarwa duk wanda ya cutar Allah zai cutar da shi haka duk wanda ya tsananta Allah zai tsananta masa ina fata mun gane kenan babu aminci karkata aikin hashi akwai yan fashi akan hanya akwai yan bindiga dadi da suke raba mutane da dukiyoyinsu da rayuwarsu karka ta aikin hashi bai zama wajibi a gare ka sai lokacin da hanya ta zamanto akwai aminci a ciki sai lokacin da babu su dauloli da ke yaƙi wanda dole ku ta daular gudan sannan ku je aikin hashi in babu wannan kaga akwai aminci za a je a yi aikin haji amma in akwai wannan kin shikenan aikin haji ta fada a gare ka sai lokacin da aka samu amincin tafiya da dawowa ina fata mun gane sai dalili na mulkin guziri da abin hawa da kudin da za su zaka biya ka je kai aikin hajji sai ma an biya maka akai fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ya ishi mutun a matsayin laifi an yudayyi a man yaqut a ce ya to zartar da wanda yake kulawa da su baka da cikakken guziri da zaka bar ma iyalinka da za su ci har ka je ka dawo ka je aiki ka bar su aikin hajji ka bar su bai dace ba ba ta waje ba gare ka ba sai lokacin da kake da mi cikakken guziri naka kai wanda za ka yi amfani da shi tun zuwanka haddawanka sannan guzurin da za ka bar ma wanda kake kula da su ya zuwa ta ka da dawowarka idan babu wannan guzurin bai washe ba gare ka ba sai lokacin da ka tanadi wannan guzurin naka da wanda za ka barwa sannan ka tafi aikin hajji sai in wani ya ɗauke maka ina fata mun gane haka dalilin da ke nuna cewa mace sai da muharramin ta tashi aikin hajji hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yake cewa la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram bai dace ba mutum ya kebance da mace sai face akwai muharramin ta tare da shi wala tusafiru mar'a annabi ce mace kar ta yi bulaguro illa ma'azi mahram sai tare da muharraminta fa qama rajulun fa qala ya rasulullah sai wani mutum ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah inna mar'ati kharajat hajjatan lalle kam fa ni matata ta fita tana mai niyya aikin haji wa inni tutibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an riga an rubuta ni daga cikin wanda za su je yaki na jihadi na wuri kaza da wuri kaza fa qala sai annabi ya ce in talik fa hujja ma amra'atik fasa zuwa wannan jihadin kai kai haji tare da matarka kaga aka tsaida shi zuwa mi zuwa jihadi aka ce je haji tare da wa matar shi wanda ke nuna mace in ba ta da muharrami da zai raka ta taje ta yi aikin haji haji ta sabka a kanta ba dole bane ba ko da ku tana da kuɗi ko da ku ta mallaki duk abin da zai sa ta je aikin haji ta damu wannan shine mafi inganci daga cikin zantuttukan malama duk da akwai sabanin malamai amma yau kadiba abin da ake fa araban biza ake fa a hada mace da mijin da ba nata ba kuma a ce wannan shi ne mi mijinta su ta yi aikin hajji tare me ba zai iya faruwa ba wala abinda baka tsammani sai zai faru a wurin mutane nawa ne fajirai fasakai suke nan suna lalata lokacin aikin hajji wanda suka je sun sani kai takara sama akwai wanda daga nan da za su ta yi aikin hajji za su yi safara ne da miyagun kwayoyi da za su je su sai da su samu kuɗi kai kana zaton aikin hajji za su bal ma sun biya musu da dama daga cikin mutane da za su yi ƙoƙarin ɗaukar musu miyagun ƙwayoyi da za a sai da a samu kuɗi a je can kai ka ce aikin hajji suka je ko umara su kuma sun je ne don sai da miyagun ƙwayoyi to a ce matarka an rubuta ta da mai safara ƙwaye a matsayin mijinta na visa me ba zai iya faruwa ba wanda zuciyar shi ta bushe ta kekeshe zai sa'udiya don ya sai da miyagun ƙwayoyi aka haɗa shi da matarka a matsayin mata ta visa me zai me ba zai faru ba eh in ya keɓance da ita ba zai iya lalata da ita ba eh yau me zai hana akwai wani imanin da zai hana shi hakan wanda ya ta safara ƙwayoyi ne can shi yasa a kiyaye kawai in kana da muharrami ko kai za ka je da matar ka kashe in babu ba wajibi ba ne akan mata ta je aikin hashe ina ganin zamu dakata abin da faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure kuma kuma cin haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum warahmatullah akwai wani dan uwa